بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren sha ɗaya ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 1432 daidai da sha hudu ga watan march shekara ta 2011 wannan shine kasar na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ainihin wato العمدة في التفسير عن الحافظ ابن كثير الله مدوكين سركي يا غفرتا مشي bayan ainihin wato muqaddima mai tsawo da ibnu kasir ya ɗauko mana a ƙarƙashin muqaddimar kuma sai ya ce faslu ita wannan muqaddima idan ba a manta ba yana bayanai ne a cikinta dangane da hanyoyin da ya fi dacewa da cancanta a fassara alƙur'ani da su sai malam ya ce faslun ga wata gaba wadda za a rabe bayanai dalla-dalla daga abin da ya gabata dama malam ya gabatar da bayani a baya cewa hanyar da ta fi kowace dacewa ita ce a ɗauko alƙur'ani a fassara alƙur'ani da junan shi sannan a ɗauko sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a fassara ainihin alƙur'ani da ita shine sai ce idza lam tajid idza lam tajid at-tafsira fil qur'ani wala fi sunnah ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد ابن جبر فإنه كان آية في التفسير وقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله malam yake cewa idan har ka bincika tafsirin alkur'ani a cikin alkur'ani baka samu ba wato in baka samu wata aya da za ta taimaka maka wajen ka ɗauko tafsirin alkur'ani daga ita ka ƙara fassara wadda kake fassarawa ba ka bincika baka samu wata sunna da za ta taimaka maka wajen fassara wani ainihin wato wata aya ba sai ce wala wajattahu ani sahaba haka ne aka kuma ka bincika cikin sahabbai ba a samu wata fassara da ta zo daga gare su ba sai ce to faqad raja'a kathirun min al-a'imma fi zalika ila aqalli tabi'i an samu da yawa daga cikin limamai na ainihin wato tafsiri dangane da irin wannan matsala sukan koma ainihin wurin tabi'ai ila aqwali tabi'ina zuwa ga maganganun tabi'ai na fata an gane dan rage wannan fankar da wannan jama'a sai ce ka mujahid ibn jabar kama ainihin al'imama mujahid dan jabar fa innahu kana ayatan fit tafsiri shi mujahid ya kasance ayar Allah ce a cikin ainihin wato tafsiri faqad rawa at-tabari al-imam at-tabari ya ruwaito an ibn abi mulaika daga ibn abi mulaika qala ibn abi mulaika yace ra'aytu mujahidan sa'ala ibn abbas an tafsir al-qur'an na ga mujahid ya tambayi abdullahi dan abbas game da tafsirin alqur'ani wa ma'ahu alwahu sai na gan shi da allina yana ainihin wato tambaya ibnu abbas yana rubutawa na'am wa ma'ahu alwahu yana dauke da allunan shi qala ibnu abi mulaika yace fa yaqulu lahu ibnu abbas sai inji ibnu abbas yana ce da shi uktub rubuta kaza shine fassara aya kaza hatta sa'alahu an tafsir kulli har sai da ya tambaye shi game da tafsirin alqur'ani baki ɗaya. don haka wannan yake nuna irin nagartacciyar fassarar da ake samuwa daga tabi'ai irin waɗannan ke domin mai domin an ji cewa fassarar kamar shi wannan ya samo ta daga babban sahabi ne mai fassara alqur'ani ibnu abbas ولهذا كان سفيان الثوري yake to don haka sufyan sauri ya kasance ya kulu yana cewa idan ja'aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bihi idan fassara alqur'ani ta zo maka daga mujahid to ta ishe ka ba sai ka tafi neman ta wurin wani ba wa ka sa'id ibn jubair haka nan sa'id dan jubair shi ma almajirin ibn abbas wa ikrima maula ibn abbas da kuma ikrima wanda yake bararren bawa ne na ibn abbas kuma almajirin shi wa ata ibn abi rabah da ata uban abi rabah wal hasan al basri wa masruq ibn al ajda wa sa'id ibn al musayyib وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم yace duk waɗannan na daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai na tafsiri da ma wasu waɗanda ba ambata ba daga cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai wato tabi'u tabi'in don haka fatazkuru aqwalahum fil aya sai ka ainihin ambaci maganganunsu a aya faya fi ibaratihim tabayun fil alfazi idan ka ambaci maganganun waɗannan malamai cikin tabi'ai sai ka ga ainihin wato lafuzan sun sha bamban ya sabuha man la ilma inda ikhtilafan wanda ba shi da ilimi sai ya ɗauka cewa to an samu ainihin wato saɓani tsakanin fassarorin da aka samo daga tabi'ai a ɗan rage annan kada ko kun fahimta jama'a yanzu misali idan ka samu wani abu wanda yake yana da sunaye sunayen nan ta iya yiwa biyu ko sama da biyu a ƙasar hausa ɗauki misalin mage mage mage ɗin nan in ka kaɗa wajen north east wajejen bauchi gombe makamantan sai ka gana ce mata kulya na fata an gane kulya to yanzu kulya mage wani in ya ji wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza aka ruwaito wani kuma in ya zo sai ce muzuru an fahimta sai mai kuma kyanwa kaga musa kaga nawa kenan to yanzu waɗannan kalmomin duk gaba ɗaya mazmunin su a haƙiƙa yana komawa ga abu ɗaya ne to wani in ya ji haka sai ya ɗauka an yi saɓani wajen fassara a ba saɓani ne wajen fassara ba saɓani ne wajen lafuzza waɗanda ke bayuwa zuwa ga abu ɗaya misali hula tagiya wani kuma in yazo sai faɗe ta da jinsi ko kuma da nau'i afwan sai ce kube wani sai ce gara yanzu duk madumunin yana koma ga abu ɗaya ne to malam ya ce sai ka ga in ka ambaci ire-iren waɗannan daga fassarorin da aka samo daga malamai irin waɗannan to wanda ba shi da ilimi game da yadda lafuzza suke in yanzu sai ya ɗauki cewa an samu ikhtilafi fayahkiha a kawalan sai je ba da labarinsu a matsayin maganganu masu karo da juna ko mabambanta malam ibnu kafirin ya ce walaisa kazalika ba haka abin yake ba فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه domin daga cikin malaman tafsiri akwai wanda in ya zo fassara abu sai ya fassara wannan abun da abin da ya lazimce shi wannan abin zai fassara shi da abin da ya lazimce shi me za ka iya tunana misalin wannan in ya tashi fassara da zai fassara abin da ya ba sai fassara abin da wani abu wanda yake lazimin shi ne abin da ya ba sa rabuwa abin na'am aha aha a'a to tun da ka ɗauko biredi barka ji abin da ake nufi ana lazumin biredi shine mai fulawa za ka iya raba biredi da fulawa za ka iya raba ɗan wake da wake ko kosai da wake misali to su ne lazimi to wani in ya zo menene wannan biredi ne a misali menene wannan biredi ne ga biredi ga biredi biredi in ya zo sai ce na ga wani riƙe da fulawa kaga da ya tashi ya fasa da biredi ne abin da yake lazimin shi wanda bai yiwa a yi biredi yawwa wani kuma ya zo sai ce na gan shi da biredi ko kun fahimta yanzu wani in ya ɗauki sai ɗauki waɗannan abubuwan an samu karo ne a wajen fassara a'a shi wancan yana fassara abin ne da asalin shi ya bi asalin shi shi kuma wannan fasa ya dubi haƙiƙa ne shi to shi ke cewa fa minhum man yu'abbiru an shay'i bi lazimihi wani in yazo sai ya fassara wani abu da abin da yake lazimin shi an ba sa rabuwa ko kun fahimta jama'a au bi nazirihi ko kuma da abin da yake makamancin shi ne to shine misalin da ka kawo kamar kalmar khubz sai a ce menene khubz sai ce ka'ak menene al-khubz sai ce ka'ak alkaki ya dubi duk in ka zo magana jinsi duk jinsin su daya ko kun fahimta jama'a abin da yanzu wannan yake nuna kenan ashe kai yanzu a matsayinka na ɗalibi sai ka fara fahimta yadda ake tafsiri ba lallai ne in ka zo sai ka fassara abu da dole dolen shi ba a za ka iya ɗauko wata kalma wadda za ta kusantar da mai sauraren ka zuwa ga fahimta abu musamman akan yi irin wannan fassarar ne a yanayin da ka fahimci mai sauraren ka ba zai iya fahimtar wannan abun ba in ka faɗi shi akwai wasu abubuwa waɗanda mutanen ƙauye ne suke amfani da shi sai ka zo kana ainihin fassara a nan ƙauye a birni misali yanzu butar ƙasa da ake ce mata kula butar ƙasa ba ana ce mata kula ba to yana da wahala ka zo masallaci a birni ka ga kuloli ana alwala da su don haka sai ka zo kana karanta wa yaro inda aka ce kula sai ce menene kula sai ka ce buta yanzu haƙiƙanin da kula da buta ya cancanta su zama abu ɗaya a amma kun ga jinsin su ɗaya wato kusan amfanin su ɗaya sai aka ce tulu sai yaro ya ce bai fahimci tulu ba sai aka ce mishi tulu da ake ɗibo ruwa sai ya ce bai fahimta ba sai aka ce bokiti yanzu da bokiti da tulu ga wanda ya san hausa abu ɗaya ne amma kaga nazir ne sun yi kama ne a wajen aiki ko kun fahimta to shi ne ba ka ga in ka tafi kudu a matsayinka na malamin musulunci sai ka ji suna ce maka pasto malami ne kai limami ne sai ka ji sun ce maka pasto sai ka ansa kawai ko kuma masallaci sai ce church ko kun fahimta yanzu menene nazir ne in an duba ga waɗancan kiristoci coci ne amma shi tun da yake rayuwa bai taɓa ganin masallaci ba don ka ce mishi wurin ibadar ka ne sai ya ce maka wannan cocin ka ce ko in ka je ka ce mishi wannan sheikh ɗinka ne ko in ka ce mishi wannan malamin ka ne abin da zai fahimta da malami shine irin malami na aji kai kuma ba haka kake nufi ba amma da ka ce mishi this is my pastor ko kuma this is my reverend sai fahimce ka to yanzu wannan ne kai ka fassara malami ko liman da reverend ko pastor shine abbarta an shay'i bi naziri ka fassara abin ne da wani makamancin shi dan ka kusanto da fahimtar shi to in fahimtar shi ta matso kusa to sannan kuma sai ka karasa da shi wannan asali shi ke kira kwatance asalin kwatance shine in zo in ce Allah ina gidan alhaji wani sai ku ce ka bi nan idan ka bi haka eh ka ni eh ka je karshen hanya eh to kai dama kana yin dama gida na farko to kaga shine kwatance amma na ce zo mu je in kai ka ina zuwa na ce ga gidan nan wannan menene ba kwatance ne saboda haka wani lokaci a tafsirin alqur'ani in ka zo za ka yi kokarin kusantar musu da fahimtar abin ne in suka fahimta shi kenan sai a tafi domin matsalar ita ce larabci wani gagararren yare ne da wahala a sami yaren da ike iya ɗaukan saƙon da shi ya ɗauka ko kun fahimta kenan yanzu in ka fahimci wannan magana wadda magana ce ta malaman tafsiri da suke cewa larabci haƙiƙani baya fassaruwa keke da keke zuwa ga wani yare ya zama kamar yadda aka karanta إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد هزوا ƙarshe waɗannan kalmomin ka buka fassara su yadda balarabe zai ji ya fahimta can to bahaushe ko bature ko inyamur ko da yarabe da za a juya mishi da nashi yaran ba zai taɓa fahimta abin yadda balaraban ya fahimta ba kun fahimta jama'a sai za ka ga idan kai kana jin larabci irin na alkur'ani yadda kake fahimtar saƙon ya sha bamban da hatta waɗanda kake fassarawa don haka wani lokacin sai ya ɗauke ka dogon lokaci ka ne ta musu misalai sannan ka kai su ga kai inda ka fahimta a takaice kai daga maganar ka fahimta amma in ka zo za ka yi musu kwatance sai ka ɗau dogon lokaci sannan ka kawo su ga inda kai ka kawo cikin sauƙi ba don kuma saboda albarka da larabci yake da ita ta iya ɗaukar ainihin saƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai malam ya ce wa minhum man yanussu ala shay'i bi ainihi wani kuma in ya zo sai ya kawo nassin abu da asalin shi wato sai ya fassara shi fassara kai tsaye ta shi abu ko kun fahimta jama'a wal kullu amma sai kaga duk gaba ɗaya bi ma'anan wahid wato da ma'ana ɗaya ne fi kasirin min al'amakin a mafi yawancin wurare shi kanshi ibnu kasirin yana yin haka sai ka ji ya ce maka bahak ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai ka ga kamar saɓani ne yake kawo a'a shi ibnu kasirin ya san duk fassarorin da suka kawo ma'ana ɗaya ne amma ya kawo maka ne mai yiwa in baka fahimci bayanin da wane baka fahimci na wane in baka fahimci na wane baka fahimci na wane jama'a kun fahimta don haka sai ibn kasirin ya marmaze wata nasiha gata yace falyatta fattanin labibu lidhalika to mai kaifin basira allabib lubabatu ulul albabi masu hankula to allabib mai kaifin hankali falyatta fattan lidhalika ya tsaya ya lura ga haka karka je ka kawo maganganu irin waɗannan zo ainihin ka ce an yi saɓani misali dattijo ne sai tashi lissafi sai ce shekara ta saba'in biyu babu da ɗan shege zai ba labari sai ce babana ya ce shekara shi sittin da takwas to yanzu karka zo ka ce to kun ga jama'a maganganun nan sun sha bamban sun sha bamban saba'in biyu babu da sittin da takwas kaga duk ma'ana ɗaya ne ko to amma me yasa ibn kasirin in yazo sai ya bar waɗannan fassarori tare da cewa ya san duk ɗaya ne saboda wani in an ce mai sittin da takwas ba zai fahimta kamar a ce saba'in biyu babu ba ka dubi har yanzu tsofaffinmu da me suke lissafi da fan da jaka don haka za ka je ka same su irin waɗanda suka tafi aikin hajji shekara sittin saba'in da suka wuce suka makale a makka ko makamantansu har riyal na saudiya ba sa cewa riyal kaza sai dai ce fan kaza fan kaza sai ka ce nawa ne fan kaza sai ka ji ya ce maka riyal kaza wani kuma sai ya ce gaskiya shi bai sani ba shi dai fan ya sani to yanzu yaron yanzu idan ka tashi sai ka ce mishi wane ya bani naira ɗari biyu jaka guda kenan eh to dattijo kuma fa sai ce jaka guda ko ne ko fan ɗari to yanzu ka duba fan ɗari jaka guda ɗari biyu kullum bi ma'anan haka ne to amma in ka samu wani ɗan bana bakwai wanda yanzu ya fara shigowa cikin abin nan hausawa yaro ne karami bahaushe sai gaba ya ce to maganganun sun sha bamban wani wurin ya ce fan guda wani wurin ya ce jaka guda wani wuri kuma ya ce ɗari biyu to kun ga ba mu san wanne ne daidai ba ko kun fahimta jama'a to in ka ga irin wannan a tafsili karka ce akwai sabani jama'a kuna fahimta da kyau yawwa abin da yasa za mu zo mu ta karo da irin wannan to duk sanda muka zo to zaka ga ga ibn kasir ya ce abin ɗaya ne amma me yasa zai kawo duka saboda in baka fahimta ta nan baka fahimta ta nan baka fahimta ta nan ka fahimta ta in ba don haka ba da sai share sauran riwayoyin da aka samu daga sauran malaman sai zaɓi guda ɗaya ya tabbatar to amma me ya in ya tabbatar da wannan guda ɗayan kai kuma ba za ka iya gane ta ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya ce maka yace wallahu alhadi Allah shine mai shiryawa Allah ya shiryar da mu qala shu'bah ibn al-hajjaj wa ghayruhu al-imam shu'bah dan hajjaj da shi da wani cikin ainihin malaman magabata yace aqwalu tabi'in fil furu'i laysat hujjatan maganganun tabi'ai game da fiqhu furu'a kenan to ba hujja ba ne tabi'i ya ce kaza halal ne wani ya ce kaza haram ne wani ya ce kaza mustahabbi to ba hujja ba ne to in ya zama ba su zama hujja ba a fiqh sai ya ce fa kaifa takunu hujjatan fa kaifa takunu hujjatun fi tafsiri ya za a yi su zama hujja a wajen tafsiri a fiqh ba su zama hujja ba kaga a tafsiri ba za su zama hujja ba domin qur'ani yana sama da komai ya'ani sai shi malam ibn kafir ya fassara cewa annaha la takunu hujja ana nufin waɗannan maganganu ba za su kasance hujja ba ala ghairihim mimman khalafahu a ga wasunsu waɗanda suka saba musu mana in har an samu tabi'ai sun yi saɓanin ra'ayoyi dangane da malamai jama'a wannan maganganunsu ba za su zama hujja akan junansu ba to in ba su zama hujja akan junansu ba to ba za su zama hujja ga wani wanda ya biyo baya ba kenan sai ka yi aikin tacewa ka gane wacce ce daidai sannan ta zama hujja sai ibnu kafirin ya ce wa hadha sahihun wannan magana daidai ce amma idza ajma'u ala shay'i fala yartabu fi kaunihi fala yartabu fi kaunihi hujjatan yace amma idan tabi'ai suka haɗu akan magana ɗaya wannan ba a kokonto game da kasantuwar wannan magana guda ɗaya da suka haɗu akan ta hujja ce fa in ikhtalafu yace amma in suka saba fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala qawli ba'dih ala qawli ba'dih yace in aka samu sabani a tsakanin tabi'ai to magana wani daga cikin su ko wasu daga cikin su ba za ta zama hujja akan maganar wasu ba ina son ku gane fa yana fitan maka da wasu ka'idoji ne waɗanda akan su zai shimfiɗa wannan tafsirin kare zo ya fara tafsirin a bisa waɗannan ka'idoji ka kasa gane abin da yake cewa in an samu sabani wajen lafazi wannan ba komai duk daidai ne amma aka samu saɓanin ya tabbata a wajen ma'ana wannan ya ce uku wannan ya ce biyar wannan ya ce tara wannan ya ce hamsin kaga nan babu yadda za ka ce daidai ne to a irin wannan halin sai ce to wata magana cikin waɗannan guda uku ba za a ware ta ta zama hujja akan wancan ba sai an tantance ta wancan da ta wancan ba daidai ba ce sannan sai a ce ta wani ita ce daidai sai malam ya ci gaba da cewa wala alaman ba'dihim hakanan waɗannan maganganu tun da suka yi saɓani to ba za su zama hujja ga waɗanda suka zo bayan su ba dan haka masu buɗe littafin nailul autar ko subul salam ko littattafai waɗanda ke kawo saɓanin malamai to ba za ka ɗora wa mutane waɗannan saɓani a matsayin hujja ba domin malaman ba su haɗu a kai ba ana da za ka buɗo ka ce ai wani ya ce kaza haram ne sai a ce to matsa gaba kuma sai ka ji an ce wani shi kuma ya ce wannan abin halal ne matsa gaba sai ka ji an ce wani ya ce makaruhi ne matsa gaba sai ka ji wani kuma ya ce khilaful aula abin bai kai makaruhi ba ma amma kuma ya bar halal ba halal ba ne amma bai kai tsananin makaruhi ba amma dai abu ne wanda za a ce bai dace a yi ba to daga nan fa sai makaruhi daga nan fa sai haramun to kaga yanzu waɗannan maganganu da zaka gansu a nailul autar ko a subul salam ko a wani littafi da ke bada labarin fatoyin malamai mabambanta matukar ba su haɗu a wajen ma'ana ba to ba za ka ɗauki ɗaya ka fifita ta akan ɗaya ba mujarradin wane ne ya yi ta don haka suke cewa innal haqqa la yu'rafu birrijali wa inna ma yu'rafu bi kaunihi haqqan ba a gane gaskiya saboda wane ne ya faɗe ta kawai a ce to ai tun da wane ne ya faɗi to shine gaskiya sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana cikin alqur'ani ne magana Allah amma ba haka ba wane ne ya faɗi wane ya faɗi kaza wane ya faɗi kaza wane ya faɗi kaza to ba za ka dubi cewa magana Imam Shafi'i ita ce gaskiya magana Maliku ba gaskiya ba ce sai ka yi aikin tacewa da tantancewa amma tsuran maganganun kawai an kawo su sai ka dubi saboda wane ne ya faɗi to ku ce gaskiya ne a'a ba a haka nan ne sai malam yake cewa wa yarji'u fi zalika ila lughatil qur'ani aw sunna wa irin wannan lokacin in suka yi sabani dangane da ma'ana sai a koma zuwa ga yaya lugan alqur'ani ta zo akwai kalmomin da idan alqur'ani ya zo da su jama'a an fahimta to sai aka samu wajen fassarawa wani da ya tashi ya fassara daban wancan ya fassara daban to yanzu sai a dubi a ita lugan alqur'ani idan ta zo da kaza me ake nufi misali jihad jihad kalmar jihadu a lura alkur'ani ta zo da ma'anar doki ko dawakai amma kuma ita kalmar a lugance in ka dube ta takan zama ingarma takan zama nagartacce takan zama mai kyau to yanzu da Allah yake cewa annabi Sulaiman idh urida alaihi bil ashiyi safinat al jiyad to yanzu ma ma'anar jiyad jiyad anan dawakai to in ka zo ka fassara jiyad da wata ma'ana daban wane ya fassara da wata ma'ana daban sai aka fahimci wannan a tsuran lugal larabci ne amma shi ƙur'ani yana da lugar shi ta larabci din misali misalan da muka sha yi dangane da masu sai da goro da masu sai da azara da za su ce ƙwarya ɗaya da nufin ƙwaya ɗari yanzu sai a ce wannan luga ce ta 'yan kasuwar goro da azara to idan ka zo za ka fassara maganarsu kai eh da ka tashi karɓo bashi goron guda nawa ka karɓo sai ce ƙwarya guda wani da ya tashi zai fassara ƙwarya guda sai ce kun ga masaki guda kenan wani ya ce kun ga ƙoƙo guda kenan sai a samu wani dattijo sai ce a'a a koma lugar yan goro yan goro in suka ce ƙwarya mai suke nufi kun ga yanzu an saki gama garin hausar da ake a cikin gari domin hausar da ake a cikin gari ita ce take nufin ƙwarya da nufin ƙoƙo ko masaki amma kun ga a wurin yan goro ko yan azarafa tana nufin ƙwaya ɗari sai a ce a a koma su yan goron sun ce ƙwarya mai suke nufi ya gano sun ce ƙwarya ƙwaya ɗari suke nufi don haka idan aka samu saɓanin fassarar wata kalma sai a ce a koma lugar alƙur'ani ko kun fahimta kamar yadda aka ce din nan yanzu a koma wurin yan goro in sun faɗi kaza mai suke cewa misali sallah da Allah madaukakin sarki ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'i sai da sallah ku ba da zakka ku rinka yin ruku'u tare da masu yin ruku'u da wani ya tashi sai ce abin da ake nufi da sallah a nan shine addu'a sai a ce a'a a koma lugar alqur'ani sai ce a'a Qur'ani da me ya sauka sai a ce da larabci sai ce to a fassara shi da larabci mana sai a ce a a cikin larabcin amma da Allah ya tashi sai ya zaɓi larabci na musamman ya saukar da Qur'ani da shi a ƙarƙashin haka duk sanda ba a fassara alqur'ani sai a dubi wannan ma'anar ta zo ne da lugha ta alqur'ani wata ma'ana ce ta daban saɓanin yadda larabci suke sai a ce haka don haka kalmar sallah da kalmar zakka a nan ba ma'anarsu gama garin larabci da aka saba da wata ma'ana ce suka zo da luga alkur'ani kun fahimci wannan da kyau jama'a don haka malam yake cewa idan aka samu saɓani game da haka to shikenan sai a koma ga shi alkur'ani a yaren shi in yace kaza me yake nufi ko a sunna in aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza me yake nufi au umumi lugatil arab ko kuma a jimillar lugar larabawa wadda dukkan su sun haɗu a kanta in sun ce kaza me suke nufi to kun ga da waɗannan maganganu ne guda biyu lughatul qur'ani da umumi lughatul arab ko ya lazimta duk wanda zai yi tafsirin alqur'ani ya yi ƙoƙarin ya koyi lugha alqur'ani ana ya koyi larabci al'adab ya koyi nahau da sarf ya koyi balaga da makamantansu da ainihin irin uslubin da alqur'ani ya magana ba don kuma ba saboda yare yakan canza da gwargwadon yadda zamani ya tsawo da gwargwadon yadda waɗannan ƙabilu ko waɗannan yaruka suka haɗu da wasu waɗanda ba su ba da gwargwadon yadda suke hijira suna haɗuwa da wasu al'umma a hanyar kasuwanci da mu'amala aure ko kun fahimta jama'a don haka za ka samu yanzu in kai kana da wani yare a bakinka matsayinka na ɗan boko sai ka je ka auro wata yare wadda ba ta jin yarenka ba ka jin nata za ka ga galibi 'yan boko in suka yi wannan auren da me suke magana da turanci to a nan ka ga shi ɗanku zai samu rauni ga dukkan yarukan guda biyu in ba a yi sa'a ba zai zama ba zai ji naka sosai ba ba zai ji nata sosai ba sakamakon wannan yanzu kenan in har ana buƙatar wannan yaron ya goge game da dukkan lugogin guda biyu sai tura shi ya girma a wurin waɗannan kakanni sai samu ƙwarewa a ɗaya daga cikin waɗannan lugogi guda biyu wannan yasa za ka ga 'ya'yan da ake haihuwarsu a bariki lokacin sukan ainihin rasa haƙiƙanin ɗanɗanon yare irin na iyayensu ko da za su iya ma sai ka ji babu ɗanɗanon irin na iyayen nasu to gaskiya saboda Allah jama'a a malamai tun zamanin salaf sun hasaso haka za ta iya faruwa nan gaba in Allah ya tsawaita duniya shine za a waye gari larabcin alkur'ani jama'a suna da rauni game da fahimtar shi ina suka gane haka an taɓa samun cikin khalifofin musulunci ɗan shi ya zo zai mishi larabci sai ya ji ya yi kuskuren nahau misali ma asdaqa ibrahimu ya kamata ya zama ko ma asdaqa ibrahima a ma asdaqa ko ma asdaqu ma asdaqa ya kamata ya zama da dan ya tashi sai zo sai ya ce ma asdaqu sai uban ya ce tir sai aka ɗibo malamai aka zaunar da su sai ta koya mishi ainihin nahawu amma da yake yaron balidi ne sai ya fito ya fi da gidadanci wato malaman da suka haɗu kamar sai suka ƙara rage mai basirar ma da yake da ita lalatacciyar ta da don haka dole ne al'ummar mu ta musulmi su rinka koyon lugha ta alqur'ani da kuma lugha ainihin laraba umuman malai yake cewa au aqwali sahaba fi zalika ko kuma sai a koma zuwa ga maganganun sahabbai game da haka an fahimta mana in tabi'ai suka yi saɓani game da wata fassara to sai a koma luga alqur'ani ya take lugar sunna ya take a jimillance larabawa in sun ce kaza me suke nufi ko kuma a koma cikin sahabbai wane ne ya fassara wannan aya sai a karkata akan fassashi don a fita daga sabanin na tabi'ai malam yace fa amma tafsirul qur'ani bi mujarrad ra'ayi fa haramun ma fassara alqur'ani da tsantsar ra'ayi to abinda ake nufi da tsantsar ra'ayi shine son zuciyarka ba tare da wata ƙa'ida ta ilimi ba kawai ka rinka fassara alqur'ani son zuciyarka misali ya nad'u kula unasin bi imamihim wani ya tashi fassara wannan imamu ya ce imamu bi ma'ana imamu daga cikin a'imoni waɗanda suka yi mubaya'a na shi'a kuma nad'u kula unasin bi imami rana rana ce da zan kirayi kowace al'umma da limamin su don haka kai cin limamai goma sha biyu wanne ne ki zamani da wanne ne kai baya ko kuma hinta to wani kuma wanda shi wanda yi cewa a lugar larabci sai da imamu an ma'ana umma har lahira za a kira kowane sunan uwa sai mai sa ai fitran da iya da hissatu wassalam dan asra annabi iya da ba dan aka ce za a kira uwa da sunan ba a ranar lahira annabi iya zai koita ta fasa imamu da ummu jam'i wa umma alkiya wannan tarihi na ra'ayi jam mai cewa ma ya ba da jiri saboda hadisin da Muhammadu dan Jarirato ibn Abbas daga sahabi Ibn Barin an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi cewa man qala fil ra'yi yau ma la faladu adahu min an-nar dan ya yarda game da fa'a ta zuciyar shi ko ko da dalilin da da da ya da domin rahu til imam ibn Abi Sa'id da ibn Hasan da ya da wannan bishara sai alam ya ne kun iya sun tafi da su bayani ya ran hadisi ainihin da'ifi ne na karin sa kuma sala na ru'a tafsir ila umru tafsir wa an dari an ajib an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala qala ru'a da'i faqa halin ya wani ta zama sallallahu alaihi wa sallam da tana bin bi tan ai da jirin bi kan ma yin da ko ban bi ne kada lama aw an ibni sallallahu alaihi wa sallam mai sunke dan da'in wannan wannan ne hadisi na sunan abin magana da jirin da shi ko sai an ga bi tabbata da'i ba ta aku ai annahu in ana da zama kuma mun sai mai kana ba wannan lalle wannan ba su ba baya mun sai kika fa an go fa min la tawhani su wannan sun haji abu da in ya kai su sanar da ilmi an da baka in da an sa fa wa salatu zama din al'amari ya dace da fassara la kana qad akhta da yayi kuskure domin me li annahu lam ya'ti al-amru min babi lam ya'ti al-amru min babi bi zuwa al'amarin yadda yake ba ka'idar ita ce sai ka koya sannan za ka yi fassara to in baka koya ba ka fassara kuma fassarar ta yi daidai za a ce kayi kuskure me ake nufi da kayi kuskure shine tun farko ka kuskura bin hanyar da ya kamata kuma inda kuskuren zai ƙara bayyana shine da zaran wani ya nemi girgiza ka akan wannan fassarar da kai sai ga ka girgizu saboda dama baka da tabbas domin ba da ilimi ne kake yin ta ba sai ce kaman hakama bainan nasi ala jahalin fa huwa finnari kamar da ya hukunci tsakanin mutane da jahilci wannan ainihin dan wuta ne wa in wafaqa hukmuhu sawaba ko da hukuncin shi yayi daidai fi nafsil amr ga yadda al'amarin yake lakin yakunu akhfa jurman akhfa ko akhfa ne anan eh sai dai zai zama ainihin wato laifin nashi yana da sauƙi kwarai da gaske mimman akhfa'a fiye da wanda hukuncin da jahilci kuma ya yi kuskure ina fata an gane wallahu a'lamu Allah shi yafi sanin daidai a daidai wannan wurin a Sheikh Ahmad Shakir jama'a ya sauke lamba inda ya dogon sharhi dangane da wannan matsala abin da yake faɗi a nan shi yayin da malaman tafsiri da su ibnu kasirin suke kuka da mutanen da ke fassara alqur'ani da jahilci yace to a waɗannan zamunan mu da mu ciki an samu wani wanda suke fassara alqur'ani su al'aman ya fi muni da kace jahili ko da san zuciya a suna kokarin fassara alqur'ani daidai da yadda zai dace wa tura daidai da yadda ya ce da fassara ɗan miki malaka kuma yake da cin nasa ya dinka da wata sha mai suna arsala tun da sha wasu mutane masu tunan irin wannan saboda wanda su ya gaskiya tunanin su suke su gasa wa musulmi da musulmi da ɗan tuwa da suka wuce wannan abu musulmi kuma wannan abu ne kuma shi sallar sun ce ma an ka abu da turawa da sakaya abu ta zo da shi da sura da ya ce sai ka gani ya takare na bayyana abu da ta sa sai ta fito jikin da sai a wurin fita ne ta yi ga ta yi sai ka je Allahu akbar da hadisi tabbata ingantaccen littafin dauda annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa ya jami'un bin jama'a ke ta sai ta kyau ta san ado da wannan alai ko ta yau dan ta da ta da Allah da sariyar ke zuwa ta musulmi da ta kaba wuri ma ko mai wannan ba an bai zai wannan ba wannan yin ne akiyar shi malami kuma da sai amma mallam Allah sai ya ga ta mai a cikin sharh salih sai tsorar da mutum da ne ya musulmi ya ga rubo cewa ko da ya nan da kuma da roƙon ba wanda yake kuma da da kuma da roƙon kuma da idan mun yi tsaya abubuwa da kuma da ya nan sai ka kaddai da idan zai ba wannan mutum abin da ya shi ali sai ya da fasa da kafin duka ruwa ya biya ni maka da dalla ma sai sai yana fata ne wanda su ma kafi wani annan su ba da nan rabu ce da sake da wannan idan da yawa a ce wai jallo kan ka ce wai za ka ki kuma ce fa da san kan ka hadisi ya ci a rabi ka ala na rike na bai mu hanu sai ka wanda ne a yana ne hauna sai ka hannu ka shi don ki kana da yana da Allah ce ta ba to idan dun Allah ya wannan mutum ce da rabbi sai ba dun Allah ne ka da su ta tafiyar wani su suke sa san Allah wallahi su suke da mutum ce sai wannan mutum ja ya je ne ya kai suwa da bidari musulmi da tarihi Allah ya kai karbar da in ga shi Allah da an ka ta karatu America wandon shi yankakke ne rigar shi yankakkiya ce sannan gemun shi cikakke ne amma yanzu fa za ga yana gyara gemun shi haka yana mai da shi fili za ga wandon shi na sauka ƙasa za ga rigar shi tana jan ƙasa sosai irin yadda mawaka da marawa masu rawa na ƙasar saudiya su da ka taɓa shi sai ce a'a qala rasulullah gashi in yazo ka hadisin sai cika baki yayi wata barazana kai ka ce sahabi ne shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna yace ya ake ishtim eh menene wannan sai tsoron Allah ba a yankakken wando bane tsoron Allah ba a gemu bane annabin da yazo da musulunci ya ce dan haka muna da takawa mu duk wannan abun bai saba ba to kaga wannan wawa ne ko kun fahimta jama'a ba haka yanzu fa idan za ku tura ustazanku malamanku za su shiga jami'o'in najeriya domin karatun harshen larabci da addinin musulunci ba fa kowa za ku tura ba sai kun dubi wanda yake da ƙarfin imani da iya tantancewa ba don komi ba saboda akwai orientalist a cikin jami'o'in nan waɗanda gaba ɗaya ba ruwansu da addini akwai waɗanda suke ɗan bidi'a ne makiya sunna da malaman ahlus sunna a daidai lokacin da wannan miskinin ɗalibi zai je ya gama haya islam don ya je ya samo digiri na harshen larabci sai ya ji kullum sun zo suna kyara dangane da malaman sunna sai ya ji kullum suna kyara dangane da sunnoni wallahi al'azim jama'a makarantar nan tamu ta darul hadith akwai waɗanda da su muka buɗe sun fi kowa ta farfasa sun fi malaman ta farfasa ma'ana in suka tafi anguwannin su rikici ake waɗanda da damun su su suka je suka ɓata wa da'awan mu suna da zaran yaro ya fara zuwa makarantar mu ya je anguwar sai a fara rikici da shi saboda me saboda zai ɗauki abin da zafi abin da mu mun daɗe sannan muka kawo ga kan shi shi kuma sai ya ɗauka ran nan da an yi sallah asuba ya ce zai wa'azi a kai kuma dole a lokacin yake so kawai a karba sakamakon haka sai a ce ai malamin su ne yake koya musu haka malamin su ne yake bijirar da su ai kaza kaza kaza kaza shi abin da zai zo ya gani ya zo ya ga muna yin jilsatul istiraha ya manta shekara nawa aka yi aka yi tarbiyyar mutane ga jilsatul istirahan sannan mu ba mu taɓa buɗe baki aka ce wa wani ayi ba an zo ne ana ta karantar da jama'a har aka zo kan abin kowa na rike da littafi sai zama kowa ya gamsu don haka ana tashi za a yi sai zama kowa ya yi ne a bisa ya gamsu to shi kuma kawai ana idar da sallah asuba ne ya tashi sai ta lodo ayoyi da suke bayani dangane da wajabcin riko da sunna da hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ka sai ce ga wata sunna wajibi ne a aiki da ita abin da yake sa rai da an zo sallah azhar zai ga kowa yayi kamar yadda ya zo ga masallacin mu da aka shekara ashirin ko talatin aka yi tarbiyar mutane shi kuma so yake daga asuba zuwa azhar har ya ci tashi shekara talatin din to in ba su yi ba fa sai ya ce san ba kiran waɗannan jama'a lokacin da suka gama haya islam suka je suka shiga jami'ar ahmadu bello suka je suka yi digiri a harshen larabci sai ga shi kuma sun fito cikin jami'o'in yanzu kuma suna kyamar da'awar ne a lokacin mu malaman nasu su sun fi mu zafi sai kuma suka dawo a yanzu suna zargin mu da cewa mu ɗin masu zafafawa ne me yasa saboda sun je sun haɗu da wasu malamai wanda yake wani malamin gashi nan PhD yake da shi a lugar arabiya wani master suke da shi game da lugar arabiya amma sallan ma bai dami da yi ta ba gemun aske shi yake yi sai ji wannan yana sukar malaman ahlus sunna dan haka shi ma kawai da yake wawa ne sai ya dauko wannan abin sai ya to da shi sai ya dauka ai daidai ne saboda me saboda doctor wani ne ya faɗi saboda professor wani ne ya faɗi ya rubuta waƙoƙi kaza akan adam ya je ya yi first class material ne daga jami'a azhar waɗannan abubuwan suna da haɗari wallahi al'azim jama'a wannan mutum da nake gaya muku mai tasha an risala ɗin nan yanzu ya zama fitina a duniyar musulunci in Allah ya so ku tuna mini a gobe zan gabatar muku da wasu kasusuwa waɗanda ɗalibai daga cikin ku waɗanda ke fahimtar larabci ku je ku sanya waɗannan kasusuwa ku ji ku ji irin yadda malamai suka rinka bi ɗaya bayan ɗaya suna yi mishi rad to a yau shi ne iya misali a kashe a lokutan baya kuma da mal ahmad shakir yake magana jama'a an samu ainihin wasu fitsalu ne irin surar khalifa yanzu dubi ainihin wato tafsirin na qur'ani ga shi qur'an final test authorized english version with arabic text translated from the original by rashad khalifa phd gani da take da shi degree that edition ashinan yanzu wanda fassara qur'ani rashad khalifa wannan fassara yanzu anan jama'a Ahmadu Bello a fashi na ko isa ta fiye da shekara ashirin da biyar ta gabatu muna diploma ya manyan tarori ne a PhD tun muna da mun rikici san wannan fasar gudatacciya a hayyar malamai mun ji da ke yi da in an ta fasas na anamen kwas rikici da rusar da aka fara baya sai shakar khalaji shakar ta dinna dindi ina musu abubuwa waɗanda suka tabbatu ne a cikin addinin sanci da shi fa ba ya na mata bai a da iya ba kan kan yi rada abuwa na da cikin ban da yi hadisi da kwayoyin da sahaba alkar almadaukakin sarki ta yarda idan nan kaya hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana to ba sunna ya bin sira ta bai ce shugaban su ne lalle harabu Allahu amma duk da sahaba na irin Allah na sahaba sai yake ƙaryar banza ce wannan hadisin an kirkire shi ne lokacin da rikicin siyasa ya tashi a tsakanin sahabbai annabi washi ya faɗi amma hadisi yana cikin sahih bukhari waɗannan mutanen su ne suke cewa zalunci ne a ce wai alkur'ani ya tantance dangane da rabon gado sai ce wannan ra'ayin waɗanda suka rubuta ƙur'ani ne bayan annabi sai suka rubuta alkur'ani bayan annabi sallallahu sahabbai amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi shi da yake cewa ar-rijal an-nisa'u shaqa'iqur rijali kuma ya zo ya ce in an tashi rabon gado lizzakar mislu hazzil unsa ya yi ce ba yadda annabi zai faɗa haka sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji irin takhlifin ko to irin waɗannan fa suna nan da yawa jama'a a duniya yau suna rubuce rubuce dan haka sai kun yi taka tsantsan game da abubuwan da ake rubutawa dan haka ba kowane littafi ne na tafsirin alqur'ani dan kaga an rubuta shi da larabci ko da turanci don kaji an ce revised edition don kaji an ce standard don kaji an ce original ba ka rudu ba a takaice maganganun da malam ahmad shakir ya yi kenan a nan ƙasa waɗanda waɗannan maganganun wajibi ne a ci gaba da faɗakarwa game da su a dan koyi ba saboda za ka zo ka samu ire-iren waɗannan malaman kullum abin da suke ƙoƙari yaya za a yi su yi justifying kawai abin da turawa suke a kai tsarki ya tabbata ga Allah wani babban malami da ya samu daraja a wurin matasan duniya a shekarun baya da Allah ya tsawaita mishi rai sai zama dalilin zubewar girman shi da mutunci ta faru a idan malamai da ɗaliban ilimi shine a doktor Yusuf al-Qardawi a doktor Yusuf al-Qardawi mutum ne da ya sami kima ya samu daraja sakamakon rubuce-rubucen shi waɗanda a waɗancan lokuta an yaba amma da tafiya ta tafiya jama'a sai suka ɗauko Yusuf al-Qardawi suka sanya shi cikin International Organization of Interfaith wato ƙungiyar haɗakar addini ta duniya ana ƙoƙarin a daidaita addinin musulunci da yahudanci addinin musulunci da kiristanci da sauransu na haka kardawi da yake inkarin al'amura irin waɗannan yana raddodi a kai shekara arba'in da ta wuce yau sai ga kardawi yana raddi yana sukar waɗanda suka yadda da waɗannan maganganun nashi a da yana ce musu yanzu masu zafin ra'ayi ne ko kun fahimta jama'a shi ne ya rubuta yana sukar waɗanda suke zargin addinin musulunci game da kaza game da kaza game da kaza game da kaza mu matasa ne kawai ɗaliban ilimi muka karanta muka gamsu da maganganun shi saboda daidai ne yau da zamani ya zamani al'amari ya tsawo sai ga kardawi kuma ya dawo ya ɗauki irin waɗancan ra'ayoyin da yake raddi idan muka zo irin mu ne mishi magana sai ce mu masu tsaurin ra'ayi ne kun ga wannan son zuciya ce kuma waɗannan al'amura sukan faru ne so da dama ga mutanen da suka jarabtu da son girma turawa su kira ka paris a baka lambar yabo a baka lambar girmamawa gwamnati a yi taro a marabce ka a baka katuwar mota a baka manya-manyan filaye a ɗauki nauyin gina maka a baka kujerun aikin hajji a saka ka a duk tashoshin rediyo da talabijin a buga ka a jaridu shugaban ƙasa ya hannu da kai a ɗauka a hotuna a saka a intanet shikenan sai kanka ya faɗi cewa kai ka zama kaza amma kullum suna nan suna tara maka ƙasa da cewa kaga kai mai fahimtar ra'ayi ne kai mai kaza ne kai mai fahimta ne kai mai kaza ne ba irin conservative malaman nan ba ba irin orthodox malaman nan ba ba irin kaza ba irin kaza ba da an tara maka ƙasa irin haka shi ke daga abin mamaki ire-iren waɗannan a shekarun baya shine zai auri yarinya sai ya tabbatar da tana sanya hijabi da niƙabi da sa hannu da ta kafa amma a yanzu sai ka ga waɗanne irin fiddabar da Allah Suru ya amfani da shi ya je kan wannan yarin ya za a taro na manyan fastoci kiristoci sai gan ta sawo gyale amma har aka gama jami'a ba taɓa ganin fuskar ba sista ce ita da arira ita ce ko kaza na ms ita da kaza amma yau tun ta aure shi ya lashe intanet amma su katin katin moci da manya-manyan gidaje sun buɗe manyan shaguna ɗibe su aikata da su a ɗibe su a jamu da su al'ari ya rikice kari to za a yi wani taro manyan kiristoci da ingila da amerika da afirka da alaga ta kala abin da ke fata shine ana so ka zuta ran nan dai matarka sai dai kuma ala kan saboda ba a so waɗannan ba mu su ya ɓaci alko za ci ma yau ai da la yau da Allah ta kula da ga ne ka Allah ta hawo Allah ta kuma ne da dan wani kare da ala wannan gurin ashar da ya ban buwa ni shahad mun manya abu sai a zuta sai ya yi da aure ta kuje shi sannan yana da rai na kamar kaleran da ala dare ya sa hula ne ta usabi a bar irin da zai take ni ta da daidai da hoto din wannan hula kiri suke da hula sai da shi abi duk lokacin da shi na fashion tsara masa da rabin da kos shi da ayin ba sa ta sama da shakka dan kuma da jikin da ba a ba da masa shi kuma sun na ne ma shi kuma ne ya shi kuma ne suka zafi sun kaura suka ne ta ina al'ani lazim al'ani duk inda aka karanta abu ya ce kafi kafi da daga cikin ayyukan ma sai cikin cikin da surunta inda yana kawo wani wani inda ya fara da lishin nan ala da yake kana kana karan da ba su miki ana sa afirka da bai to kakkare kai sai mu abu kan zam abu kan zam ma ce to bi wani kai da Allah ya kawo wannan zaman da wannan sai ya ba ta sai da amma wanda ya zauna ya zama tubu shari ba a aiki da shi sai wanda zaka ji shi yana da well articulation of speech yana iya turanci gar yana iya jan aya yana iya miƙewa cikin jama'a ya magana matar shi yar boko ce kaza kaza shine za a jawo amma duk wanda ya zama iyakar shekarantar da bagadadi da arba'una hadis a anguwarsu ba wanda zai kira shi irin wannan harkar saboda haka matasa in kunne ya ji gangan jiki ta tsira Allah madaukakin sarki ya kiyaye to Ahmad Shakir ya tsaya yayi magana doguwa akan irin waɗannan gashi nan kusan ainihin wato sadara takwas ne yace domin su waɗannan in ka ce suna fassara Qur'ani ma fa da ra'ayi to ma ka mutunta su su ba su da ra'ayin da suke fassara qur'ani da shi da ra'ayin wasu suke fassarawa kuma wasu nan su ne wa su ne al-mubashirina wal musta'mirina fassara ce ta kiristoci suna fassara wa musulmi qur'ani amma da fassarar da ta dace da kiristoci suna fassara wa musulmi alqur'ani amma da fassarar da take ta dace ne kadai dawa da fassarar tura mulkin mallaka yasa irin waɗannan jama'a su ne suka da suka ce jihadi ya faɗi a wannan zamani suka ce saboda ainihin ana cikin wani zamani ne wanda yake ainihin duniyar ta riga ta haɗe ta zama abu ɗaya na haka maganar jihadi kuwa an yi ne a lokacin da kowa yana zaman kanshi ne don haka za a iya kai farmaki da wasu saboda ba su karɓi addinin musulunci ba sai suka kayar da jihadi da wannan magana tasu suka ainihin tabbatar da cewa ai yanzu babban abu shine mai jihadun nafsi sai suka kirkiro ainihin hadisin ƙarya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun dawo daga wani yaƙi wanda aka ji jiki kwarai da gaske suna zaune suna ta haki mai ɗangeshi yana yi mai nishi yana yi sahabbai sun galabaita a wannan jihadi sai manzo Allah ya ce da su raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar sai ko yanzu wannan jihadin ma kuke ganin an galabaita yace to da saura dan an dawo daga karamin jihadi ne za a je babban jihadi sahabbai suka zallo suka ce wani irin jihadi sai ya ce jihadun nafs dan haka da wannan hadisi babu sauran yanzu jihadul kufari sai dai jihadun nafs karanta hadhihi hiya sufiya littafin malam muhammad wakil shugaban jami'iyatu ansari sunnal muhammadiyya ta kasar masar ya rasu Allah ya gafarta mishi da ainihin littafin haqiqatu sufiya duk waɗannan baki ɗaya sun bayyana sharrin ire-iren waɗannan mutane to jama'a sai an yi a hankali kuna ganin dai ga sunan alhamdulillahi muna faɗin alhamdulillahi muna masu baƙin cikin faɗin irin wannan hamdala amma saboda mun yi magana ne ga ta nan kun ji da hausar ku an sa su a gidan rediyo suna ta justifying waɗannan abubuwa sun zo a wurin makon haɗin kai suna ta magana cewa babu wani dalili a ƙur'ani ko hadisi da ya ce kafiri wai musulmi in ya zaɓi kafiri wata illa ce babu wani dalili haka na kawai ra'ayi ne kowanne ma kai to duk irin waɗannan fassarorin ne jama'a kuma satuddi lakal ayyamu ma kunta jahila sannu a hankali za ka yi ta jin waɗannan abubuwa a shekarun baya lokacin da muke cewa kaza muke cewa kaza waɗannan maganganun sai kaga ba su da misali inda za ka ji amma yanzu dai ka ji za a ɗan ba su ƴan kuɗi ne a ɗan kamba masu shi kenan wasu a ɗauke su a kai su Abuja da zarar sun sha iya kwandishan mai sanyi na Abuja awa ashirin da hudu ba a ɗauke wuta shi kenan da ya dawo nan shi kenan sai canza fatawar shi haka sai ka je ka same suna nan suna ta faɗa da ɗalibansu saboda ka koyar da ɗalibanka da dalili yanzu kuma ka zo ka yi taraju'i babu dalili inda da dalili kai taraju'i na karantar da ku kaza amma daga baya na gane wannan magana kuskure ce saboda kaza to ka ga wannan duk ɗalibin da ya maka mujrimanci kuma wannan yayi ne na son zuciya ba abu ne na son zuciya kai ba amma a'a kawai sai a ce saboda ku nan yanzu mun ci gaba da tafiya da ku za ku ɓata mana al'amari manyan mutane da ke zuwa wurin tafsirin nan za su daina masallaci da ake gina mana kun gaje tsaya makarantu da muke samu wasu ku da aka ce za a ɗibe za a kai saudiya su yi karatu duk da za mu samu wannan ba don haka mu ba na son irin wannan ra'ayi na ku kai ba wannan ba wani ana zaune ana tafsiri in wani ɗalibin ya wata tambaya tambayar da wani yalla a wurin zai tsargu sai shi malamin ya fara faɗa don ya wanke kan shi wurin su yalla cewa shi fa baya tare da masu irin wannan ra'ayi wallahi alazim jama'a muna masu bakin cikin wannan hali da da yawa daga cikin waɗanda suka shiga wallahi ɗan uwanmu ne abokanmu ne tare muka fara da'awa da su irin da'awar mu ɗaya manufar mu ɗaya amma a kan hanya kuma shedan ya zo wasa da hankalinsu muna fatan Allah da da su cikin shiriyar su mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare mana imanin kuma abin da muke cewa ya Allah in ka nufi wata jarabta ta imani game da mu wadda za ta rusa imanin mu ta zama kaddara ya Allah a cikin wata kaddara taka kuma ka kaddara daukar ran mu kafin wannan ainihin lalacewar imani Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai ainihin malam yake cewa wa haka za sammallahu alqazafata kazibina kaga haka Allah ya kira masu kazafi waɗanda suke wa mata kazafi ko waɗanda suke wa maza kazafi sai Allah ya kira su maƙaryata faqala sai yace fa in fa iz lam ya'tu bi shuhada'i to tunda basu zo da shaidu ba fa ulaika inda Allahi humul kazibuna waɗannan su ne makaryata a wurin Allah madaukakin sarki suratul nuri aya ta sha uku menene wannan magana take nufi ana nufin duk abin da kake faɗe ba ka da dalili akan shi ƙarya ne yanzu nan masu ƙazafi ne Allah ya ƙaryata su amma menene madogara Allah wajen ƙaryata su sai ce fa izlam ya atu bi shuhada'i ta iya yiwa ka ga wani da wanta suna zina ra'ayin aini ka gan su amma sai aka za ka ce ina dalili sai ka ce wallahi ka gani sai a ce a ai ba a nemi rantsuwa ba yanzu ne albayyinatu alal mudda'i yanzu ka yi da'awar sun yi zina aina albayyina aina shuhada kawo shaidu sai ka ce babu sai Allah ya ce to fa iz lam ya'tu bi shuhada tunda babu shaidu shi kenan waɗannan makaryata ne a wurin Allah ga shi fa ka gani din amma sharaɗi ne misali jama'a ka zo jami'ar Ahmadu Bello ka yi karatu shekara biyar ka kammala karatun ka tsaf duk abin da ya kamata ka kammala sai aka kama ka a jarabawa ƙarshe kana sata kuma hukuncin haka shine kora sai aka kore ka sai aka kore ka babu certificate ana nan sai ka ji ana ɗaukar ma'aikata sai ka je ka shiga aka zo wurin interview aka ce to ina takaddunka sai ka ce a to babu takaddu sai ka ce amma wallahi tallahi na yi digiri akan medicine sai a ce a ai ba rantsuwa ake bukata ba ne ake nema a shahada certificate kai da kai certificate din ba sai kai rantsuwa ba ka ce a wallahi ta a bani qur'ani zan saba duk sai ce abin bai kai haka ba kai ka certificate din ya isa idan ka kasa kawo certificate a wurin waɗannan masu interview waɗannan organization kai menene makaryaci abin da wannan magana take nufi in ka zo kana fassara alkur'ani ba tare da ilimin fassara alkur'ani ba ko da abin haka ike to kai mai kuskure ne kamar yadda ka ga wani da wance yana zina ka zo ka ce suna zina kaga haka abin yake ko ba haka bane to amma kawo shaida babu shaida to tunda babu shaida sai makaryaci ne dan haka duk wanda zai tafsirin alqur'ani ya tattali ilmi ya tattali dalili kamar yadda duk wanda zai yi magana dangane da abin da ya shafi mutuncin wasu to ya tattali ilmi ya tattali ainihin dalili mana yake cewa walau kana qad qazafa man zana fi nafsi al-amri yace ko da kazafin nashi da yayi wa wanda ya zina din ne a hakikanin al'amari wana yayi zina hakika kuma ka zo ka ce yayi zina amma kuma babu shaida sai ce li annahu akhbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bihi saboda ya faɗa abin da yake bai halatta ya faɗi ba walau kana akhbara bima ya'lamu ko yace ko da yake ko da kuwa ya faɗi ya ba da labarin abin da ya sani ne amma fa ba shi da ba shi da dalili ko kun gane jama'a li annahu takallafa ma la ilma lahu bihi saboda ya dora wa kanshi zai magana akan abin da ba shi da ilimi wace hanya ce ta ilimi ta tabbatar da zina ga wani shaida mutum da baka da wannan shaida to baka da ilimi akai wallahu a'lamu Allah madaukakin sarki shi yafi sanin daidai jama'ar musulmi ina fatar musamman ɗaliban ilimi da waɗanda idan shekara ta zo azumi yayi ake naɗa su tafsirai su tafi ƙauyuka kaza tafi kaza saboda shi malamin su ya samu alfaharin cewa yanzu yana da ɗalibai guda sittin da ya aika su tafsiri kungiyar ta samu darajar cewa malamai guda ɗari bakwai ta baza ƙasashe kaza su je su tafsiri kun ji waɗannan maganganun ko to bari ku ji yadda malaman farko suka wa'azantu da waɗannan maganganun kai ma ka ji ko ka wa'azantu malam ya ce wa lihada taharraja jama'atun min salaf an tafsiri ma la ilma lahum bi saboda irin waɗannan maganganu na tsoratarwa game da ka faɗi magana ka danganta ga Allah wadda baka da dalilinta sai aka samu ainihin wasu tarin jama'a daga cikin magabata suka ainihin kauce wa tafsirin alkur'ani suka kauce wa fassara alkur'ani ga abin da ba su da ilimi shine ma'anar taharraja ai taharraja suna jin haraj akwai laifi kama kala abubakar ne siddiq kamar yadda abubakar ne siddiq ya ce radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda yace ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni idza qultu fi kitabillahi bima la a'lam yace ni abubakar idan na faɗi magana game da littafin Allah wadda ban santa ba wace ƙasar ce za ta ɗauke ni wace sararin samaniya ce za ta lullube ni وروى أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام أبو عبيد يا رويتو الإمام أبو عبيد شيني القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا أن تنبي سيدنا أبو بكر قبل فسر وفاكهة وأبا ميتتي معنتا فقال سيدي وأي سم أي سماء تذلني وأي أرض تقلني wace sama ce za ta min inuwa wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idza ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam idan ne magana a littafin Allah wadda ban san dalili a kanta ba yanzu abubakar balarabe ne amma qur'ani yakan zo da ma'anonin da saɓanin yadda balarabe ya sani tsoron kar abubakar ya fassara abin da tsoron larabci ya zama qur'ani ba haka yake nufi ba ya zama Allah ya kama shi sai abubakar ya ji tsoron haka tsakani da Allah ka dubi yanzu irin yadda mutane suke gangancin tafsirin alkur'ani har alkur'ani ya zama ita ce bishiya wadda take gajeruwa mai daɗin hawa akwai waɗanda da dama an gayyace su lacca ba sa tsara lacca su zo su gabatar da ita yana zuwa kawai sai ce a samo mishi wani alaramma kawai ya jawo mishi wasu ayoyi zai fassara su in ka tambaye shi هل سبق لك دراسة خاصة حول هذه الآيات waɗannan ayoyin da za a fassara maka ala gafarta mala banda fassarar su ta larabci da kuma fassara da ka ji wani ne a gidan rediyo da kuma fassarar turanci ko hausa da ka ɗauka ka karanta kana da ainihin ilimi na musamman game da ƙa'idojin yin tafsiri kana da wani malami da ya zaunar da kai ya koya maka tafsiri waɗannan ayoyin waye koya maka fassarar su don girman Allah ba ku yi mamaki ba da kuka ji cewa ga wannan tabi'i wane ne mujahid yana ɗauke da allunan shi na ɗaukar karatu sai da ainihin abdullahi ɗan abbasin ya fassara mishi alkur'ani gaba ɗayan shi shi kuma ya rubuta fassarar malaman salaf kenan shi balarabe malamin shi balarabe shi hafizi malamin shi mahaddaci amma duk da haka yana buƙatar ya je malam ya fassara mai alkur'ani ɗaiɗaiɗaiɗai sannan ya shigo duniyar ilimi duniya ta zo ta shaida cewa me ta shaida cewa shi dinnan ya iya haka ne ko ba haka ba jama'a gaskiya sai a ji tsoron Allah game da harkar nan wallahi tallahi ba harka ce mai sauki ba ina tsammanin akwai wata kalma a wannan wuri wadda Sufiyanu Sauri ne yake cewa idza ja'aka tafsiru an mujahid fa hasbuka bihi ko kuntira yace dan haka eh eh a baya shine nace a wannan wurin Sufyanu Sauri yace dan haka idan fassara ta zo maka daga Mujahid ta ishe ka me yasa yace ta ishe ka saboda Mujahid karatun shi yana da isnadi an san yayi a wurin wani malami to tsakani da Allah ƙungiyoyi da malamai da masallatai da majalisu da makarantun da suke ganin abin alfahari ne a ce malam wani yana da ɗalibai da ya tura su su je su yi tafsirin alkur'ani a gauruka kaza a masallatai kaza a ƙasa kaza su tsaya su dubi tsakani da Allah sun karantar da waɗannan ƙa'idoji na ilimin tafsiri da aka fi sani da ilimin usulin tafsir sun zaunar da waɗannan sun karantar da su sharuɗan da mufassiri zai cika sun zaunar da waɗannan sun koya musu tafsiri a aikace abu ne mai sauƙi yanzu jami'a kaza ko teaching hospital kaza ta tura likitoci jama'a kai ta ce ga likitoci nan su tafi su muku aikin likitoci su za su wakilce mu kawai bi mujarrabin waɗannan yaran sun karanta physics da chemistry da biology da wane ne da mathematics sun samu ainihin credits guda tara sun zo an ɗauke su 100 levels sun yi ɗaya sun yi biyu shekara ta biyu sai aka aiko an buɗe sabon asibiti a garin anka ta jihar zamfara don haka teaching hospital ku turo mana likitoci sai a ce aje a kwashi waɗancan a tura su don a yi alfahari da cewa teaching hospital ta turo manya-manyan likitoci abin da fa malaman nan suke wa ɗaliban su kenan suna yaudarar kansu ne suna yaudarar ɗaliban sannan kuma suna zaluntar jama'ar da ake tura waɗannan ɗalibai da sunan wai malaman tafsiri tsakani da Allah a Najeriya nan da muke magana a irin yadda ake fama da karancin gogewa da ilmomi musamman ilmomin da za su kai ga tafsiri ilmin balaga da naƙadi ilmin nahau da sarf da sauran ilmomi da suka shafi ka san ulumul qur'an din tarihin tattaruwa da rubuta alqur'ani ka san ilimin tajwidi ilmul qira'at sannan ka zo ka san ilimin hadisi sannan ka san ilimin fiqh da ilimin usulul fiqh ka san ilimin tarihi da ilimin aqida sannan ka san ilimin sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda la tanfaku anil qur'ani wala anil tafsiri tarihin annabi baka iya raba shi da alqur'ani tarihin annabi ba ka iya raba shi da game da ainihin wato abin nan tafsiri duk da sai ka san waɗannan sannan sai a ce ka san ilmomin da da su ne ake shiga fakalti na tafsiri kamar mutumin da ya je karanta geography da hausa da history da economics tsakani da Allah akwai wata jami'a da za ta ba shi medicine ko pharmacy tsakani da Allah to mutumin da ya je karanta physics chemistry biology da duk abubuwan da ake bukata requirement shi kuma aka ɗauke shi a faculty na medicine ko wane ne wane ne pharmacy ko makamantan haka tsakani da Allah bi mujarrabin an ɗauke shi saboda ya cika sharuɗan shiga faculty nan ya cancanta ya fara likitanci to kenan ko da ka iya balaga ka iya naqad ka iya nahau da sarf ka iya duk waɗannan ɓangarorin da su ne za su ba da damar a fara koya maka ilmi usulin tafsir tukuna fa ashe har yanzu baka kai ga kai tafsirin ba kwatankwacin yaron da yake da credit tara a sciences kuma ka ɗauke shi a faculty na na medicine ya kai ya fara aikin likitanci sai ya koyi likitancin haka mutumin da kai malami ka karantar da waɗannan ilmomin to sai ka ce to wane e yanzu ka kai in koya maka ilimin tafsiri sai ka sanya littafi na usulik tafsir sai ka karantar da shi idan ka gama sai ka ce to kana buƙatar kuma ka zo ka fara ɗaukan tafsiri a aikace a wurina don ka ji yaya ake yin abin a aikace ya yi daidai da housemanship likita in ya gama karatun likita ko yana dabda ba ana kai shi wata shekara ɗaya ko watanni ba ya zai shekara me yake wannan shekara yana koyan aikin aikace yana bin likitoci har ka ji wani lokacin a asibiti sai ka ji wani babban likita consultant ko professor sai ka ga waɗannan ƙanana da ke bin shi har zagin su yake yi yace kana hauka ne ya za ka sa wa yaro drip awa arba'in da bakwai kaza awa arba'in da takwas kana hauka ne yaya ba kai kaza ba mahaukaci ne kai me ma'anar karatun da kai a gaban jama'a sai wai da ya ce da Allah ku yi haƙuri banza ne sakarai ba haka suke ba amma kaza ce ba ta taka ɗanta don tana ƙin shi amma fa ka duba ya ci physics da chemistry sannan ya zo fa school of medicine an koya mishi fa amma kuma yanzu an zo ana ɗabbaka abubuwan tsakani da Allah a bisa wannan nazariyar jama'a malami nawa ne ya samu ɗaliban da ya zaunar da su ya karantar da su har da zai halatta musu je su fasara alkur'ani shi yanzu yana cewa shi authority ne ke tsakani da Allah jama'a to za a yi mamaki dan an zo ana fassara alkur'ani gaba ta rikice tsakanin musulmi za a yi mamaki za a yi mamaki saboda haka ku da nake da ikon iya gaya muku da waɗanda Allah zai sa albarkar waɗannan kalmomin su je gare su ku ji tsoron Allah game da littafin Allah in ya zama wannan abubakar ne yana faɗin irin waɗannan kalmomin waye ni waye kai waye suwane da suwane wanda za ka ji yanzu kawai ɗan islamiyya sai ka ji ya jawo aya kawai sai ka ji ya danƙara mata fassara sakamakon haka sai ka ji ya fitar da wani hukunci wanda in zamanin sahabbai ne sai an tara fuqaha'ul muhajirin wal ansar za su iya faɗin wannan amma sai ka ji kawai yanzu dan siyasa in ya hau doro in ya magana ya magana sai ka ji ya yanko aya sai ka ji ya fitar da hukunci sai kabbara sai ka ji an fara ce mishi malamin yan siyasa sai ka ji an ce ai shi almajiri ne a cikin yan siyasa ma dan da ayoyi yake kamfen qur'ani dan girman Allah ku dubi kulillahumma malikal mulki yadda bana kake jin manya-manyan malaman tafsiri akan duro suna tafsirinta a wurin kamfen kowa ya miƙe sai ce kulillahumma malikal mulki ya koma ya ga menene fassara ta daga wurin malamai irin su ibnu jarir na tabari irin su ibnu kasirin irin su al-imamu abubakar na jassas irin su abubakar ibnu al-arabi irin manya-manyan malamai su kurtubi ya je ya ga menene malaman nan suka ce a kawai ya duba ne tunda da ya yi haya islam yana da diploma yana da digiri na larabci ai da an jawo kulillahumma malikal mulki ya san me ma'anarta da larabci kawai sai fassara sai ai kabbara Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye haka jama'a ku ji tsoron Allah game da littafin Allah malam yace sai dai wannan riwayar ta ainihin wato alqasim ibnu ta abubakar din nan wadda abu ubaidin alqasim ibnu salami yace isnaduhu munqati'un haka kuma abin yake warawa aidan har wayo shi alqasimu dan sallamin ya sake ruwaitowa anna umar ibn al-khattab qara'a ala al-minbar umar yana kan minbari sai ya karanta wa fakihatan wa abba aya ta 31 din nan dai a cikin suratu abasa fa qala sai yace hadhihi al-fakihatu qad arafnaha wannan fakiha dai mun san fakiha fakiha larabci ne mai sauki mun san shi famal ab amma abba din nan ba mu sani ba ثم رجع إلى نفسه في عمر يقوم يساكي وكنش دا كنش مغانا فقال يتي إن هذا لهو التكلف يا عمر wannan shi ne tursasawa kai ya kai Umar wannan shi ne karambani tunda baka sani ba wuce mana ko kun fahimta baka sani ba ka kai ka komo to wuce mana in ka ce dole sai ka fassara ta ka tallafa kanka abin da baka sani ba وروى عبد ابن حميد الإمام عبد بن حميد يرويت عن أنس دغ أنس قال أنس يتي كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاء من زنور عمر أقدم بايين دش أكوي باتي قدا هدو باتي جوني جوني قدا هدو أقدم بايين دا عمر فقرأ سيكرا وفاكهة وأبا فقال سيتي ما الأب shi da kanshi sai ce to amma shi abu din nan menene ne sun maƙala sai ce inna haza la huwa takallufu wannan shine tursasawa kai ba ma alaika Allah tadrihi ba abin da ya shafe ka in baka san wannan abin ba wuce kawai kar ka matsa sai ka faɗa baka sani ba ka ce sai ka fassara da ƙarfi da yaji wallahi wannan shine takalluf takalluf kuma yana daga cikin siffofin da Allah ya siffanta annabi cewa baya siffanta bai siffantu da shi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ce wa hadha kulluhu mahmulun ala annahuma radiyallahu anhuma innama arada istikshafa ilma kayfiyatil ab yace to nan fa waɗannan maganganu da aka game da Abubakar da Umar suna nufin gano asalin ma'ana abba din nan ba wai fassara ba fassara kan duk da larabe da an faɗa ya san fassara amma abin da kan zo a ƙur'ani yakan zo so da dama saɓanin abin da ka san fassara shi don haka malam yake cewa ba ana nufin wai abubakar da umar asali ba su san waɗannan abubuwan ba za su iya sanin fassararsu amma kuma to ma'anar da suka zo da ita a wannan gurin fa to shine istikshaf na ilma kaifiyatul ab wa illa fa kaunuhu nabatan fa kaunuhu nabatan yace kasantuwar wannan abu wani tsiro ne min al-ardi daga ƙasa zahirin abu ne a sarari la yajhal wanda ba za a jahilce shi ba dan haka Umar da Abubakar sun san menene abba amma da wacce ma'anar ya zo anan ko kun fahimta jama'a yanzu misali ni tela ne na koyi ɗinkin keke a hannun dattawa sai ka ji an ce tafi ka je ka yi kalmasar matan fada kalmasan matan fada yanzu aka ce wani yaro kai kalmasan kai ko wani fadan ka kira ka ce kalmasan matan fada ba wai ma abin nan din ba kalmasan matan fada bai san menene yanzu wannan wani istilahi ne na teloli to yanzu kalmasa mata fada kowace kalma ɗaya ɗaya ɗaya ai ya san ma'anarta amma in aka haɗa su fa to me za ta bayar sai ka ga ya kasa gane dan haka sai ce eh duka kalmomin ba baki bane gare shi ya san su amma kuma in aka haɗa su ne to bai san ma'anar da za su ɗauka ba to in ya matsa ba kwa jin ana irin haka a shirin gidan rediyo in aka je wata karin magana a shirin menene ka cinci ka cinci din nan da ake kowa ne ne ko menene wasa kwakwalwa sai ka ji an faɗi wata kalma wani bai sani ba amma sai ya dubi kalmomin sai kokarin fassara da haka sai ka ji an tuntsire da dariya saboda in ya dubi kalmomin ɗaiɗaiɗai ɗansu in ya haɗa fassarar su a haka sai su ba da abin da ba shi ake nema ba jama'a kun fahimci wannan da kyau a ƙarƙashin wannan kenan me ake ce maka za ka iya buɗe wannan alƙur'ani sai ka ga wasu kalmomi na larabci sun haɗu tsaf dukkan kowace kalma ka gane ma'anarta amma ka san fassarar ai ka san matsalar ita ce fitar mana da ma'anarsu haka a matsayin tarkibi shi yasa ka ga lauyoyi suna mutunta aikinsu sai ka ji an ce ga wani wai sunan shi ko mukamin shi constitutional lawyer wai shi lauya ne wanda shi kadai ne zai iya jan tsarin mulki ya fassara shi sai ka ji an ce akwai commercial lawyer wannan ya kware ne game da harkokin kasuwanci wannan ya kware game da harkar tsarin mulki wannan ya kware game da kasa sannan dubi likitoci akwai likitan yara amma tsakani da Allah akwai wani abu ne na halittar jiki da yaro yake da ita wanda babba bai da ita amma kasantuwar shi yaro jikin na da wasu ɗabi'u ɗabi'un da jikin babba ba shi da su ashe kaga ana buƙatar ƙwarewa da gogewa idan ka tafi asibitin mahaukata ko kuma wurin psychologist sai ka ji an ce child psychology adult da aged psychology wannan ilimi ne da za ka goge ka kware game da sanin ɗabi'un yara wannan kuma ilimi ne da za ka goge ka kware game da sanin ɗabi'un dattawa da suke da shekaru to me yasa mu a musulunci jama'a ba za mu mutunta waɗannan ilmomi ba abin da ka san ba ka sani ba ko da ike inda ɗaiɗaikun kalma ne duk wanda yake da digiri a harshen turanci jama'a in ya karanta littafi na lauyoyi kalmomin ne ba zai iya furtawa ba zai iya furtawa in ya ce zai dube su a dictionary zai iya duba amma kun san ina matsala take ya fitar da ma'anarsu a bisa yadda lauyoyi suke nufi ba shi da wannan takassus din mutum da ba shi da wannan gogewar ya cancanta kenan dan yana da digiri a turanci ya je ya fassara constitution shi yasa sau da dama zaka ga kun yi abu maka taɓa ku sai ku ce saboda gashi a tsarin mulki tsarin mulkin ma ya tabbatar da shi da an je kotu sai ka je kuna karantowa sai ka je wani lauya sai ce amma ba ma'ana abun ba ke misali yanzu tsarin mulkin ƙasa ya ba da yancin kai kowane addini kake so sai da haka tsarin mulki doka ta kaza ta kaza ta kaza sai ka je sai kai duk abin da kake so sai zama a cikin abin da kai wanda kake so din nan wanda a jimillanci tsarin mulki ya baka iko ka cutar da wani da ka zo sai aka ce me yasa sai ka ce kayi ne saboda doka ta baka iko sai ka ji wani ya ce a'a amma kuma buɗe paragraph na shafi kaza za ka ga an ce da sharaɗin in shi wannan abin ba zai tada tarzoma ba ko ba zai cutar da wani ba kaga kai da yake ba masani bane fa kai kana ganin wata aya ka rike ta ga kan kamar pasto da an taba ka ce 77 haka ne ko ba haka kun fahimta jama'a saboda haka ƙur'ani wallahi tallahi shi ya fi cancantar a ce yana da masaninsu in dai har an yadda cewa shari'a ta bature wato civil law da canon law da commercial law da law of equity da wane ne wane ne an yadda cewa waɗannan suna da professionals waɗanda suka kware a kansu an yadda cewa haƙori yana da likita an yadda ido da kunne na da likita an yadda yara an yadda mata an yadda akwai likitan da ya kware akan harkar haihuwa amma qur'ani sai a ce duk wanda ya karanta larabci kai ya zo ya tafsirin shi gaskiya ba a mutunta Allah ba kuma ba a kaddara saƙon da Allah ya aiko da fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai malam yake cewa waɗannan abubuwan ba a cewa abubakar da umar da ba su san su ba amma kaga sun san ma'anarsu a ɗaiɗaiku amma kuma suna tsoron da wacce ma'anar suka zo a wannan wuri da kaulihi saboda magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fa ambatina fiha habba haka ne wa inaban haka ne ko fa ambatina fiha habba wa inaba to kasantuwar Allah ya faɗi haka to sai ka fahimci to lallai wa fakihatan wa abba ɗinnan to akwai magana kenan ko an gane jama'a وروى الطبري an ibn abi mulaika anna ibn abbas su'ila an ayatin law su'ila anha ba'dukum laqala fiha imam at-tabari ya ruwaito daga babban tabi'i ibn abi mulaika cewa an taba tambayar abdullahi dan abbasin game da wata aya sai shi ibn abi mulaika yace da ɗaya daga cikin ku ko da wasun ku aka tambaya da sarab zai ba da fassararta amma ibnu abbasin fa ba an ya kula fiha sai ya iya ce komai game da ita ji ya iya ce komai game da ita amma ka ji faɗa ya sauke wa wani fassarar qur'ani kaga har da wannan aya kenan amma yanzu sai ya taka tsantsan saboda gaskiya alqur'ani al'amarin shi jama'a wallahi sai sannu a hankali inda zaka gane haka wanda Allah ya saukarwa da alkur'anin shi kanshi yana taka tsantsan saboda da aka fara saukar mishi da alkur'anin sai aka tsaya a wani wuri sai aka ce mishi sanu ƙuri'uka falatansa za mu karantar da kai karatun da yake ba za ka manta shi ba illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya so ka manta kenan shi kanshi annabi ba shi da ikon duk yadda ya so game da qur'ani haka Abu Dauda ya rawaito hadisi ana cikin sallah wata ran wata aya ta kakari a san da ta kakarewa annabi akwai sahabban da su sun san da ita amma waye karantar da su shi shi ta kwanta mai su kuma suna sane da ita amma sai suka tsorata suka firgita kar su miƙa mishi ita ya zama matsala ta faru ana yi da sallah sai yace ubayi baya nan ne yace ina nan yace me yasa baka tashe ni ba yace naji tsoron ko an shafe ta kai ma ka manta bannin me ya ta zama tsohon karatu in faɗi kuma a ce na yi laifi yanzu ya kake ganin al'amari da ka ɗan yi gargada sai ka ji ustazai ana jeho maka aya na fata wani ba zai matsu zama maiwa sukewa kai maiwa kuka kake wa ɗaya ayar ta tsoron Allah don haka kafin kana jajjaga ne tukuna kafin ka yi gaba ko kun fahimta gaba wani ana sallah limamin ka'aba magariba ya zo ya kakare wata aya ya kakare ya kakare sai wani ustazi yana kusa da ni shi ba ko ma ya faɗa da ƙarfi ba za a ji ba fa amma sai yana ta abin da ne shi ko liman kuka yake da ya fara ya fara ya fara sai shashaka sai shashaka sai shi wannan ustazi fa muna kusa ne da juna ni da shi amma fa muna nesa da liman ko ihu kai ba za a ji amma shi yana faɗi yana yana faɗe ne ma'ana su suna nan suna sanar da me ake ciki liman shi is lost amma shi liman kuka yake na tsoron Allah dan haka kuka ne ya hana a ci gaba ba ya manta bane amma shi ustazu da ruwan shi dan mota yake haka al'amarin ne sahabbai suna da natsuwa dan haka zaka ga ibnu abbasin gashi an tambaye shi ayar da ɗalibin shi na cewa da wasu cikin ku ne da tun ya faɗi amma sai bai ce komai ba wa isnaduhu sahihun isnadin wannan magana zuwa ga sahabi Abdullah dan Abbasin ingantacce ne jama'ar musulmi kun ji waɗannan ka'idojin ina son kada ku shagala kar kuma ku gafala kar kuma ku manta har yanzu fa sharar fage ibn kasir yake mana ba a fara tafsirin ko a uzu ba a zo ba amma anan ana son a shimfiɗa maka ka'idojin da za su zama maka muqaddima wadda za su zama maka sharar fage wadda za su zama maka platform ma'ana a kan waɗannan ƙa'idojin ne za a ɗora tafsirin sai ka ga wani ran da ya buɗe tafsirin ran nan za a ci aya talatin cikin suratul bakara ba ruwan shi da bayyana wata ƙa'ida da tsari kawai a jeho mishi ya fassara ya wuce ci alarama bismillah ci alarama ka rinka haɗa biyar ne kana bayarwa kawai na fata gani saboda su ake ayyamar maza a sauka a yanka raguna a sa a gidan rediyo cewa ya yi sauka duk shekara ya sauka daidai ko ko ya tsoro a wannan bai kowa ya je nazari ya saka tsoron Allah a cikin abin da zai mu'amalanci